bayan haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace Allah madaukakin sarki yana da wasu abokan zama ranar tashin alkiyama majalisi na Allah akwai wasu mutane wanda Allah ya ce banta za su zamo suna zaune a majalisi na Allah wannan majalisi inda za a aje waɗannan managartan mutane hannun daman al'arshi ne annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya faɗi haka sai gudun ka'aza cewa irin tsayuwa ta akan mimbarin nan akwai dama ta mimbari akwai hagu na mimbari ka rinka tsammanin Allah ma haka ne sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce amma shi Allah duk hannuwan shi dama ne Allah bai da dama bai da hagu wannan ya nuna maka cewa Allah ya sha bamban da halittar shi farkon in za ka fara karatu na ilimin sanin Allah shine ilmin tauhid farkon abin da ake koya maka shine ka san Allah mughayirun li khalqihi fi dhatihi wa sifatihi wa af'ali Allah ya sha bamban da halittun shi shi da kanshi ayyukan shi sun sha bamban da ayyuka irin na bayi haka sifofi na Allah sun sha bamban da sifofi na bayi duk sifar da ke gare ta Allah ta Allah ta sha bamban da taka to sai annabi ya nuna musu a'a Allah ba yanda kuke da hagu da dama yake ba a'a Allah dukkan hannuwan Allah dama ne haka za ka tsayawa annabi ya bada labarin abu na yarda amma kaka yake ban sani ba wannan shi ne kake fita daga ababen da mutane suka kutsa ciki Allah ya ce yana da wani abu ka ce baya da shi wai kana tsammanin in ka ce Allah yana da shi kamar ka kamanta shi da ɗan adam kuskure ne saboda haɗuwa cikin suna ba shi ne ke nuna haƙiƙanin sunan iri ɗaya ba ne kana da kai duci yana da kai in aka ce kana da kai shi kenan an kamanta ka da duci kanka yana ɗauke da nama da gashi da ido da hanci da baki kan duci haka yake kana da kai allura tana da kai kanka yana ɗauke da abin da kaji kai na allura yana ɗauke da ɗayan irin wannan to in aka haɗu cikin suna aka ce kai zai nuna kai iri ɗaya ne tsakanin ka da bayan Allah to ta kaka abin da aka riga aka tabbatar ma Allah da shi da an faɗe shi ka ce an kamanta shi da ɗan adam la al-ishtiraku bil lafzi la yaqtadi al-ishtiraku fi haqa'iq al-musammayat wannan shine ake koyawa bangaren aqida annabi yayi gudun ka je ka kamanta Allah da wani abu yace a'a da aka ce suna hannun daman Allah ba ana nufi irin hannun daman ka ba kai ko Allah madaukakin sarki bai da abu waɗannan mutane aka ce su ba annabawa ba su ba shuhada ba to su wane ne ma'aikin Allah shine sai ce waɗanda suke son junansu dan Allah shari'ar musulunci tana iya mai da abu wanda na ɗabi'a ne ya koma abu na shari'a wanda za a samun lada da shi bal wanda zai kai mutum gaba gaban Allah so matsalar ƙi matsalar so ɗabi'a ce ta zuciya zuciya da ta ga abin da ya yi daidai da ita sai ta tana son mai shi in ta ga abin da bai yi daidai da abin da take so ba kama ce hali ne sai ta ƙi wannan mutum wannan so ɗabi'a ce ta ɗan adam to amma shari'a sai ta juye shi ya zama ibada saboda dibawa da dan me kaso dan me kake waɗanda ke son junansu saboda Allah to su ne suke zamowa Allah ya keɓance su da majalisi nashi duk wanda zai zamowa ɗan majalisin wane mai girma yana nuna wannan cikin masoyan shi suke don ba wanda zai yi ka zauna da shi sai wanda kake so maƙiyi bai da daɗin zama maƙiyi ya zamo zama ya haɗa ka da maƙiyi mugun abu ne wanda yake gurɓata zuciyar ƙur wanda yake ɗa wani nakdi duniya alal hurri an yara aduwan lahu ma min majalisihi uddu yana daga abin da ke gurɓata rai kaga maƙiyi bai kusanna da shi kenan wannan na nuna waɗannan mutane masoyan Allah ne su ne gaba gaba cikin masoyan Allah da ne suka samu wannan kawai san juna da suke dan Allah so dan Allah wanda yake da shi ya ɗanɗana zaƙi na imani inji annabi duk wanda yake son ɗan uwan shi dan Allah to ya ɗanɗana zaƙi na imani bal wani hadithin annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa yayi faqad istakmala al-iman in dai ka so mutum dan Allah ka ki wanda ya ki Allah dan Allah to imanin ka ya cika dan haka soyayya dan Allah da dan Allah ya zamo cikin abin da ke cika imani alhali da abu ne kuma na wabi'a don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fi kowa soyayya dan Allah annabi hagguri yake ya ga mabiyan Allah na wannan zamani wanda bai zo ya tarda ba annabi yake ina son in ga masoyana sahabbai suka ce mu fa kana da wasu masoya wanda ba mu ba yace ku sahabbai na ne amma masoyana su ne waɗanda suke ɗayansu yana shirye da ya ba da dukiyar shi gaba idan Allah yana shirye da ya ba da ‘ya'yan shi da matan shi saboda Allah wannan a yanzu za ka ga waɗansu mutane haka suke in dai aka ce Allah za a ma'aiki in aka ce dan Allah ne za ka ga shirye suke suke ɗaukar komai nasu su ba da saboda Allah to wannan yana tasowa ne daga imani wanda ya tabbata cikin zukatansu annabi ya koya ta bukata in an so mutum ake yi annabi ya bada labari cewa idan ahabba ahadukum akahu falyukhbirhu in dayanku ya so dan uwan shi to ya bashi labarin cewa yana son shi farko kenan abdullahi ibn umar wani mutum ya zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bayan ya ba da baya sai abdullahi ibn umar ya ce wallahi ni ina son wannan mutumin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ta faɗa mashi ya ce a ban faɗa mashi ba annabi ya ce je ka faɗa mashi in ka so mutum je ka faɗa mashi kaga kafirai da suka ɗauki wannan kalima ta cewa ina son ka su faɗa ma wanda suke tare da shi su faɗa ma matansu su faɗa ma wanda suke kauna kaga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ya karantar da haka sai muka watsar sai suka rike mu ba magana wanda kake tare da shi baka ce wani wallahi ina son ka saboda kana da kirki kana da kaza kana da kaza matar kama wanda in ka ce kana son ta yana yiwa ma ba dan Allah bane dan ɗabi'unta ne dan kyanta ne dan menene ba ka iya ce mata kana son ka tun lokacin da ake soyayyen nan ta baki in aka faɗa aka faɗe shi kenan bayan an zo gida wai an zo zaman hakuri ne kai a ganin ka haka ce kana san da ba za ka iya cewa ba haka muke annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wani ma in ka so ce mashi kana san shi to kaga mun suka dauki wannan suna aiki da shi mu kuma sai muka watsar saboda asar na ka ce mu mutum kana san shi wasu ababe da ke jawo kiyayya ko ja da baya tsakanin dan adam da wani shi suna zuwa ne daga so'o zanni mugun zato haka za ka ganin mutum ba abin da ya taɓa haɗa ka da shi ba wani abu tsakaninku amma kawai sai ka rika tunanin anya ba yana jin wani abu cikin zuciyar shi ba saboda baka san zuciyar shi ba yana yiwuwa kuma shi wannan yana daga cikin makamnatanka balle ma Allah ya yi mutum da mugun zato in Allah ya yi mutum da mugun zato to dukkan al'amurra na duniya yana kallon su ne bakikirin kowa matsayin shi ne kowa na shirya mashi ɗan ƙasa kowa na sanya ga ya ci baya idan sa'a fi'ilul mar'i sa'at zulumu in aikin mutum ya lalace duk zaton shi sai ya biya lalace wa saddaka ma ya ta min tawahumin duk abin da yake zuwa da shi na mummunan zato sai ya rika gaskata shi وعاد محبيه لقول أذاته مسؤولين ما سيكون إلى كنس دل أبن دمكيا سكفا فأصبح في ليل من الشك مظلم إذا كنا أبن كتاو أداوى موضوع ذكر تلوك سمدا كفتا ممتن جوا كنا سنش وأن يا زونا أزوتي شكينا أبن دكا إن شكا يكي إن دي سنش بيا سني dan haka shari'a ta ce in wani na rigima da wani samu wasu kalmomi ko ba shi ya faɗa maka ba wanda suke nuna zuciyarka ba komi sai ka faɗa ma wannan don su samu shiryawa wannan ƙarya ba a sata cikin ƙaryayyaki kenan haka annabi ya nuna sahabbai yaya annabi ya nuna masu so kuma yaya suka yi mu'amala da soyayya da junansu akwai wanda annabi ya sa 'yan uwantaka tsakaninsu lokacin da suka taso daga makka zuwa madina sa'ad ibn rabi'a ɗaya ne daga cikin mutanen madina abdurrahman ibn auf daga makka ta so zo madina da annabi ya sa ‘yan uwantaka ku rinka cin abinci tare ku rinka samun mashi wuri a wannan lokacin da ya tashi cewa ya yi ni ina da kuɗi shi sa'ad ya ce ma abdurrahman ibn auf ina da kuɗi in raba in ba ka rabin kuɗi na ka zo ka tarda mutum ya fara dukiya shi tun yana da kurciya ya ce wai zai raba ya ba ka rabi a wannan duniya sai ka faɗa mani wannan kuɗi ma a larabawa suna cewa idan salimat hamur rijali min ar-rada famal malu illa mithlu qasl azafiri su suka ce in ran dan adam ya kubuta to su kuɗi kamar a ebe a kai fani suna fitowa za su iya ba da kuɗinsu to amma mata balarabe ai ba da na ya yarda da ku haɗu a wajen mace to shi wannan cewa yi mata na ga su diba wadda take so in sake ta ka aura shi ma wannan har ƙarshen duniya ba za ka tarda irin wannan ba da za ba mai wata yayi ina yi wajen tana ba shi haushi kenan a yi can ga wance zaman ya gaji da ita halayen tabbayar mashi a yi can a'a ya zaɓi wadda yake so shi ma wannan soyayya ce wadda sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama suka tabbatar wanda har ƙarshen zamani ba za a sami irin ta ba ya ce a'a rike kuɗinka Allah ya sa maka albarka rike matanka abinda za ka yi kurum nuna mani hanya ta kasuwa haka kuma abdurrahman ibn awf sai da ya zamo cikin mawadata na sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abin da ke da kwai shine so dan Allah ki dan Allah abu ne da ɗabi'a suke amma shari'a ta juyar da su sai ya zama na in za ka so mutum dan Allah ka ƙi shi don Allah wannan so na ka gare shi ɗaya ne daga cikin abin da zai sa ka cikin wanda za su zama wa majalisi na Allah maɗaukakin sarki ka san kawai ‘yan majalisi su ne ‘yan gaba-gaba a wajen kowane ne sannan wannan shine zai cika maka imaninka ba tare da shi ba imani zai zama ragagge ne sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna wa mutum kakane za mu iya yin abin da za mu so junan waɗannan faɗa ma mutum cewa kana son shi yana da tasiri sannan in ya zamana bawan allah nan yana neman taimako taimaka mashi ba ka cika mashi kunnuwa da cewa kana ƙaunar shi mace ce ta ce ma namijinta mijinta ina son ka ba kaza ba kaza amma kuma ita ce za ta matsa mashi ita ce za ta hana shi shakat na kawo kawo kawo kawo ta sa shi cikin tashin hankali miji ba zai ta cika ki da cewa yana son ki yana son ki in aka zo dan taimako ya maki dan kadan ba zai iya ba wannan duka so ne wanda ake faɗa shi da baki wanda in aiki ya zo ya nuna shi sai a kasa gane shi a'a balarabe yace inna akhaka alhaqqa man kana ma'ak dan uwanka na gaske wanda ke son ka man kana ma'ak wanda yake tare da kai wa man yadurru nafsahu li yanfa'ak wanda zai iya cutar da kanshi li yanfa'aka dan ya amfane ka ya sa kanshi cikin mawuyacin hali dan ka ji daɗi ya ji yunwa don ka koshi ya ji matsatsi don ka shiga cikin walwala wannan shi ne masoyi dan uwa na gaskiya wa man yadurru nafsahu li yanfa'ak zai cutar da kanshi don ya amfane ka wa man idza raybu zamani sadda'ak wanda in musiba ta zamani ta kyakke taka shattata fika shamlahu li yajma'ak duk al'amuran shi sai ya watsar da su don ya tattaro ka zai iya shiga cikin kunci don ya kai ka daga wannan shi ne makamnaci na gaske amma ina son ka ina son ka ina kamnaka ina kamnaka ga mutum yana jin yunwa kai kana da kuɗi baka taimaka mashi ba ga mutum ya shiga cikin wata musiba za ka iya fidda shi baka yi ba kana ganin shi sannan kuma ka zo kana ta wallahi uhibbuka billah Allahu akbar eh kana son shi dan Allah amma ina hujjar cewa kana kamnar shi to don haka taimaka mashi lokacin da yake neman taimako lokacin da yake neman ka ya same ka haka ake so irin wannan so shi ne ke kai mutum ya zamo cikin 'yan gaba-gaba wajen Allah tabaraka wa ta'ala kuma ka ji imanin mutum bai cika sai da irin shi Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana وانصرنا على القوم الكافرين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله